بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الجمعة daren sha uku ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin ashirin da tara ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na hamsin da uku cikin jirangiyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya ولفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيغا فتامسا ابن تيمية يا رسول شكرا تدريبا قيد أشرنا تقوص بأن هجراء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن لتافي ناشنا السياسة الشرعية yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da ka'idojin shugabanci da jagoranci Allah ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan babban malami a inda yake mana bayani akan kunce-kuncen muharaba wato hukuncin 'yan fashi da masu ba su sirrin mutane da waɗanda ke taimakonsu da waɗanda suke siyan kaya a hannunsu da makamantansu za mu tashi kai tsaye a inda malam yake cewa wa man awa muhariban aw sariqan aw qatilan wa nahwahum mimman wajaba alaihi haddun aw haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا أدوان وهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ما لا يتشي ومن آوى muhariban duk wanda ya taimaki wani dan fashi ya ɓoye shi ko ya bashi mafaka au sarikan ko ya taimaki wani barawo ta hanyar ya taimaka mai ya samu ya gudu ko ya ɓoye shi ya hana doka ta kai gare shi au katilan ko mutum ya ɓoye wani wanda ya kisan kai wa nahawahum da ire-iren waɗanda suka yi laifuffuka na criminal offenses laifuka iri daban-daban wanda ya shafi haƙoƙi ko jinin mutane ko mutuncinsu ko dukiyarsu mimman wajaba alaihi haddun aw haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala aw li adamiyyin duk wani wanda akwai wani haƙƙin Allah a kansa ko haƙƙin wani ɗan adam a kansa yau wani kazafi kaga haƙƙin ɗan adam ne ko yayi sata haƙƙin Allah ne ko yayi zina haƙƙin Allah ne da makamantansu wa mana'ahu mimman yastawfi minhu alwajib mutum ya sace mutum ya ɓoye amin ya ɓoye wani mara gaskiya mai laifi ya hana wanda zai anshi haƙƙin daga hannunsa ya hana hukuma yin aikinta akan wannan mutumin bila uduwa ne wanda kuma za su yi aikin akan shi ne ba tare da sun yi mushi hukunci wanda ya fi ƙarfin laifinsa ba ba za su je su ƙara akan abin da ya kamata ba ne fa huwa sharikuhu fil jurmi to irin wannan ya yi tarayya da wannan mai laifin a kan laifin duk wanda za ka ɓoye shi saboda kada 'yan sanda su kama shi ko kada hukuma ta kama shi alhalin ya yi laifi ne to da kai da shi yanzu kun zama masu tarayya a kan wannan laifin wa qad la'anahu Allah wa rasuluhu kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma wanda ya irin wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine da irin wannan aikin rawa muslimun fi sahihi al-imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa hasali bukhari ma ya fitar da shi ba muslim ne kadai ya fitar da wannan hadisin ba bukhari ma ya fitar da shi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la'anallahu man ahdatha hadathan Allah ya tsine ma wanda ya kirkiro wani sabon aiki au awa muhditan ko ya taimaki wani wanda ya kirkiro wani bala'i ahdasa hadasan wato wanda yake ya aikata wani aiki wanda bai da asali a addini wanda ya saba wa shari'a ko kuma awa muhdisan wanda ya taimaki wani mai aikin da ba yi da kyau wannan lafazin awa in aka karanta shi awa ya zama muta'addi kenan da aka yake da maf'uli anan an karanta kuma awa to ya zama lazimi gashi nan kaman kaman fa'awu ilal kafi ko kuma wancan kuma awa ilaihi abawai kaga awa to tana da maf'uli kenan awa kuma ba ta da shi abinda ake nufi da wanda ya aikata wani hadas shine duk wanda ya zo da wata barna a cikin addini barna a cikin al'umma to wanda ya abin Allah ya tsine mashi albarka ta siffar ba da labari ko kuma addu'a sannan wanda ya taimaki mai irin wannan aikin ta kowane hanya ne wani ya kawo wata barna a cikin al'umma sai kuma ka taimaka mashi don wannan barna ta tabbata ta samu gindin zama to da kai da shi duka tsinuwa ce a kan Allah ya tsare mu akwai lafazin al-imamu Abu Dawud wanda ya rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da annabi yake cewa man ahdatha hadathan fa ala nafsi wanda da ya kirkiro wani barna to zunubin yana kan shi wa man ahdatha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina a wannan lafazin an hada da cewa la'antar Allah da la'antar mala'iku da kuma la'antar dukkanin mutane wa idza ghufira li hadha alladhi awal muhditha to idan hukuma ta kama shi wannan da yake taimakon masu laifi yake ba su mafaka ko maboya fa innahu yutlabu minhu ihdaru abin da za a fara yi za a neme shi da ya kawo wancan mai laifin ya fito da shi aul i'lamu bihi ko ya faɗi inda za a je a gan shi fa inimta na'a in ya iya faɗa uki ba za a horar da shi bil habsi ta hanyar a kama shi a rufe wa darbi ko kuma a dake shi marratan ba da marra a daka a ƙara da dukan shi hatta yi makina min zalikal muhdith har sai ya daku ya fito da wannan mai laifin kama zakarna annahu yu'aqabul mutamanni al-mumtani min ada'il malil wajib yace kamar da muka ambaci cewa wanda yake bada abin da ke kan shi na zakka kuma kamantan shi shi ma za a hora shi to haka wannan shi ba fa ma wajaba huduruhu min an-nufus wal amwali yuqamu man mana huduraha da abin da yake wajibi ne a fito da shi na dukiyoyi ko wato wasu haƙoƙi to duk wanda yake fitowa da su kuma ya san inda suke to za a yi mishi uquba har sai ya fito da wannan haƙƙin ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق da za a ce ga wani mutum wanda ya san inda za a samu wata dukiya da ake nema kuma wannan dukiyan akwai haƙƙin hukuma a kai awin rajul ko ya san inda wani mutum yake almatlubu wanda yake mutumin shi ma abin nema ne bi haƙƙin kuma ana neman shi ne a bisa gaskiya ba zalunta shi za'i ba wa huwa lam yamna'ahu sai bai hana samuwar shi ba fa innahu yajibu alaihi ilamu bi to wajibi ne ka san inda wani mai laifi yake ko su kaya da ake nema wajibi ne ka ga hukuma cewa ga inda za a samu wannan abu wadilalatu alaihi ka nuna inda za a je a same shi walla yajuzu kitmanu bai halarta ka boye laifin wani mai laifi ko ka boye wasu kayan laifi waɗanda ka san inda suke ba fa inna hadha min babi ta'awuni alal birri wat taqwa bayyana masu laifi da bayyana inda za a samu kayan laifi na daga cikin taimakekeniya akan biyayyar Allah da tsoron Allah bi khilafi ma law kana an-nafsu wal aw al-malu matluban bi batil yace sabanin inda wannan dukiya ko wannan mutumi ana neman shi ne amma bisa barna bisa zalunci fa innahu la yahillu al-i'lamu bihi in ka ana neman wani mutum za a zalunce shi ne za a cuce shi za a yi mishi rashin mutunci ko rashin imani to anan bai halasta ka faɗi inda yake ba wali annahu min at-ta'awuni ala al-ithmi wal udwan domin wannan ko ya zama taimakekeniya akan sabo da kuma ta'addanci bal yajibu daf'u anhu kai ma ka zo za a yi ma wani zalunci ba wai ka bayyana inda yake ne ya haramta ba a'a ba iya nan ba ya wajaba a tsaya a kare shi li anna nasr al-mazlumi wajibun domin taimakon wanda aka cuce shi ko wanda za a cuce shi wajibi ne وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yana cikin as-sahihain ya ambaci as-sahihain a nan sai dai a magana gaskiya hadisin da wannan lafazin a bukhari ya fitar da shi muslim bai fitar ba za mu ji lafazin muslim din shine riwayar jabir da zai ambata bayan wannan an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya ce unsur an unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka yana zalunci ko kuma an zalunce shi shi ya zalunci ko an zalunce shi kiran shi da aka yi a matsayin azzalimi a nan ko wanda aka zalunta yana cikin abin da ake ce ma i'tibaru ma sayakunu in an bar shi zai zalunci bai riga yayi ba kamar da annabi ya ce a cikin wani hadisi laƙinu mautakum la ilaha illallah ku laƙanta wa matattunku kaga san da za a laƙana mai bai riga ya mutu ba zai cikin matattu amma ana sa ran ya kusa mutuwa to haka wannan ma ana sa ran ya kusa yin zalunci shi za ka kira shi da suna azzalim kamar yadda Allah ya faɗa ne cewa game da mutanen annabi duhu menene wala yalidu illa fajiran kafar rabbi la tazar al admi al kafirin dayya innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fadiran kafara in ka bar su ba za su haifi kowa ba sai fadiri kafin tare da cewa kuma duk wanda za a haife shi a kankanin sa ana haifar shi ne musulmi kullu mauludin yadda Allah ta tsara su me aka ce musu fadiran kafara saboda in dai sun taso a hannun waɗannan iyayen nasu azzalimai kafirai to nan suka fuskanta fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajisani to haka nan ma da yace in su akhaka zaliman ai allazi ashrafa ala dhulmi kenan in su akhaka mazluman ai allazi ushrifa ala zulmi wanda ake gabda za a cuce shi sai ka taimaka mishi haka wanda yake gabda za a zai zalunci sai a rike hannun shi ana shi zalunci qultu ni Anas kenan a wata riwaya ba Anas bane ya faɗa wannan riwaya kuma aka ce Anas ne yace ya rasulullah ansuruhu mazluman na gane yadda zan taimake shi idan za a cuce shi fa kaifa ansuruhu zaliman ansuruhu mazluman na gane taimakon shi in za a cuce shi amma in shi zai cuta ya zan taimake shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamna'uhu min zulmi ka hana shi yin zalunci fa zalika nasruka iyyahu shine ka taimake shi din ka raba shi da daukan zunubin da zai dauka idan yayi zalunci warawa muslimun nahwahu an jabir riwayar muslim da yake ishara ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ana cewa ya lal muhajirin ya lal ansar ana kururuwa ana cewa ku taimake mu ansaru ku taimake mu mutanen Madina kowa na kiran dan uwansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin fushi ya ce me nake ji ana irin kira na maguzanci sai ka ce a ai wasu samari ne daya ba ansare daya ba muhajiri suke fada shine ake kira mutane su zo a raba fadan ya nabi ce to la ba'asa ala zalika wannan babu laifi sai faɗi wannan magana yake cewa unsur akaka zaliman aw mazluma haka sai malamai suke cewa abinda aka hana na kiran mutane dan neman taimako a ce ka kira danginka da asabiya ne aka hana amma za ka kira su dan a taimaka akan wani abu na alkhairi to babu laifi wallahu a'lam wa fi sahihaini an al-bara ibn azib qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in a cikin bukhari da muslim har ila yau daga albara ibnu azib radiyallahu anhu yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sab'in manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarce mu da abu bakwai wa nahana ya kuma hane mu an sab'in daga wasu bakwai din amarana bi iyaratil marid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu dinga zuwa gaida mara lafiya gaida mara lafiya al'amari ne da shari'a ta umarni akan shi ta jinjina akan shi sosai har a cikin hadisin kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tuhumi bayi ranar alkiyama ya ce ya aka yi na rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba abbawa ya ce ya Allah kai da kake ubangiji ai baka rashin lafiya sai Allah ya ce bawa na wani ya rashin lafiya da ka je gaishe shi da ka same ni a wajen wattiba'il janaiz kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da bin gawa raka gawa matakai matakai mataki na farko shine daga masaukinta na duniya ko gidan da aka yi mata sutura zuwa inda za a yi mata sallah shine mataki na farko mataki na biyu kuma daga sanda aka yi mata sallah zuwa makabarta inda za a rufe ta waɗannan ayyuka ne masu matuƙar lada waɗanda ake ba da lada akalla kiratsi guda biyu kowane kiratsi kuma kamar yadda za su hadisi abu huraira kamar girman dutsen uhudu annabi ya ce kal jabalainil azimain kamar waɗannan duwatsu guda biyu manya da suka kewaye madina shi sa abdullahi dan umar da ya ji wannan hadisi sai ce kai aksar alaina abu huraira abu huraira fa ya yawaita mana hadisi wannan falala ko mu taɓa jin labarin ta ba sai ya aika a je a tambayo mishi aka je aka tambayo Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sayin Muslim ta ce haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya sake komawa da kanshi ya sake tambaya ta ta ce mishi haka Annabi ya faɗa ya je ƙara tarar da Abu Huraira ya je sake tambaye shi kai ka faɗa wannan ce kwarai kuwa suka sake zuwa gun Aisha ta ga ƙara ga musu hadisin sai ya ce laqad afratna fi qarati da kasira yana ta jin damuwa ne ya tana yawan jana'iza da aka yi ta yi kawai za su ce suna da uzuri duk da nayi za da an so an duba ta mutum su shikenan Allah ya cika musulmi sai ya wuce abin shi wanda ya daga kai tsaya ya sallah da shi sai mutane duk su watsi yanzu kuma kalla ka ga yadda ma yake ba ma za a watsa ba za a tsaya ne kawai a ci gaba da ɗauke ɗauken hotuna da firar raki sai wasu ƴan tsaruwa su tsale su tafi makabarta amma duk mutane jumhuri kawai sai su tsaya wani ba daga nan da samu riyar ya fara an san makoki ba a ma yi gama jana'iza ba to asara ce jama'a kai kokari duk sanda ake raka gawa in dai ba kana da uzuri uzuri da ya fi ya sha gaban ka ba kai kokari a je da kai makabarta babban lada zaka samu kuma tana tana maka lahira akwai mutane a cikin magabata wanda ake ba da labarin su wani ya je makabarta ya dawo turanan ko abinci ba zai iya ci ba zai rikice ne gaba ɗaya a rasa kanshi a gidan shi duk yanzu ba ruwan ma wani ma salfi za ga suna yi da gawa ma a cikin magabarta ba ruwan mutane ko a yi satan roba roba balantana kuma yoyin nan ana sallar jana'iza ma ana a kula da ajiyu a wurin sallar ma saboda fajirki dai mutane yawa kuma da haka mutane su ce wasu na sarar su samu shugabanni na gari na za ku same su ba zai yi ba an zo ga gawa jama'a ana sallar gawa wani ya satan waya a cikin aljihun mutane a kaji mutane har sallar lami suna cigiyar wayoyinsu suna cigiyar takalmansu in ka yi wasa da roba roban ka mai dan kyau yanzu a neme shi a rasa kuma duk musulmai suke wannan jama'a Allah shi kyauta abu na uku wa tashmitul atis da kuma gaida mai atishawa shi da idan mutum atishawa ya ce alhamdulillah a ce mishi yarhamukallah in ya sake ya sake cewa alhamdulillah a ce mishi yarhamukallah in ya ta uku to sai a ce mishi mura ta kama ka a sa maka zukamu ma'ana ka je ka nemi magani kenan wannan shi ma yana da falala da lada sosai wa ibraril qasami aw al muqsimi da kuma ibrarul kasami wato warware rantsuwa ko warware ma mai rantsuwa idan mutum ya rantsuwa ya kokari ya biya abin da rantsuwa ta kasa mishi shine alkasan kenan ko kuma idan mutum ya rantse a kanka ya sha maka alwashi to ka fidda shi kunya shine ibrarul muqsim kada wani ya je ya ce ci maka albasa ko ya dauri alkawari a madadinka ka kunyata shi babu kyau ka musulunci sai kai kokari ka kuntata ko da za ka yi mishi kashe ka ce to kakka saki amma dai wannan ya ci alfarma wani ne ya je ka aike shi wani wuri ko kake wata harka da shi ko ya wakilce ka sai zai ɗauko maka wata ɗaukakke da baka ɗauka ba ya ji ka tura shi je wakilce ka ya je alƙawarin cewa za ka bada kaza kuma baka yi niyya ba ana wani gidan yaku in ka zo ka yi ƙoƙari ka kakka kunyata shi ka fidda shi ko da za ka mishi kashe ka ce to kakka saki ibrarul muqsim ko ibrarul qasam idan kuma rantsuwa ce kai to ka yi abin da ya cancanta da rantsuwa wanda zai fi dacewa bisa mizanin shari'a ko mizanin hankali a wata riwaya maimakon wannan sai zo da da inshad dalla cigiyar abin da ka tsinta in ka tsinci abu to kai cigiyar shi kar ka tsinci waye wani kai ka kashe ta a za ka yi cigiya ne ka tsinci kuɗin wani kai ka kai cigiya cigiya da yadda za a gane kar a ka a cigi ta yadda zai baiwa wani azzalimi dama ya hau kan duke wani dama abin da aka ce shine sai a cigi ta jakan ko buhun ko kwantenan wannan dukiya in dai ba abu bane wanda aka san bisa al'ada wanda ya yi da irin shi ba zai biyo sawu ba idan ka tsinci irin wannan babu laifi kai amfani da shi alal misali kana tafiya ka tsinci biro ko ka tsinci da biro ko wani kati irin naira ɗarin nan ka tsinta haka amanne wannan na ga za a dawo ko galibi mata suke aikawa sai musu shi in yaro ya da shi ko ai an biyo sawu to kakka kakkai maza ka saka shi a wayarka in ka saka kuma sai ka ba su ɗarin su duk dai abin da aka san bisa al'ada wanda yadda shi ba zai biyo sawu ba to babu laifi kana iya amfani da shi wa ijabatu da'awa da amsa kiran duk wanda ya gayyace ka zuwa walima zuwa wani taro na alkhairi zuwa daurin aure zuwa jana'iza zuwa bikin abin nan aure kuma kamantansu duk ga yadda aka yi maka wanda a cikin da babu saban Allah babu fajirci babu rashin mutunci to yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni akan shine ka amsa wannan gayyata in ba za ka amsa ba kuma kana da uzuri ka ba da uzurinka akan lokaci wa nasril mazlum da kuma taimakon wanda aka cuta shine to abin da yasa ya kawo wannan hadisi anan kenan da ana magana akan taimakon wanda aka cuta wa ifsha'is salam da kuma yada sallama a wata riwayan kuma wa raddis salam da mai da sallama ya zama mutane su saba da yi wa junansu sallama ko da yaushe in ka ga mutum ka mai sallama kar ka zama kana yin sallama ne kawai ga wanda ka sani ya daga cikin alamun tashin alkiyama kamar yadda bukhari ya rawaito a cikin adabul mufrad shine assalamu ala al ma'rifa a waye gari mutane ba sa yi kowa sallama sai wanda suka sani ko ka musu sallama an ba su sanka ba ba za su amsa ba wannan daga cikin alamu ne na tashin alkiyama ya kusa ka dinga yi wa duk musulmi sallama da duk wanda baka san ko musulmi ne ko ba musulmi ba ka mushi sallama a bisa asalin cewa musulmi ne sai in ta bayyana cewa ba musulmi bane ko kuma zahirin shi ya nuna ba musulmi bane haka inda akwai taron musulmai da waɗanda ba musulmai ba in ka zo ka musu sallama da za ka shiga shago wani inyamuri an san shi arne ne amma kuma ga kwastomomi musulmai sai kai sallama da waɗannan musulman kake ina fata mun gane wannan malin ya ce sai ce wani hana an khawati ni zahabi to waɗannan su ne bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi su sai kuma abubuwa bakwai da annabi ya hana alaihi salatu wasalam da gaske akwai khawati ni zahabi sanya zobba na zinariya wannan haramun ne ga maza ga mata kuma akwai sabani mai tsayi game da shi wa an shurbin bil fidda da kuma shan ruwa daga kofi ko kwano na azurfa shi ma haramun ne ga maza da mata awadil mayasiri da kuma kwado irin su karta da da da da ludo da wot da makamantansu duk waɗannan abubuwa na wasanni na ɓata lokaci wa an lubsul hariri da kuma sanya kyalle na alharini والكسي والاستبراق والاستبرق والديباج duk waɗannan nau'o'i ne daban-daban na alharini wanda sun haramta ga maza amma suna iya zama suna iya halasta ga mata sun halasta ga mata sannan namiji yana iya saka alharini abin da ya zama kankani kamar wanda aka yi dan kwalliya da shi a jikin riga ko kuma ya saka tufafi na alharini dan magani domin ya tabbata cewa riga alharini tana maganin ƙazuwa ko sosa gayin ya fito mutum in ya saka riga tana iya mashi magani kamar yadda suke yi a dacin wannan ana iya sakawa yanzu ba kwalliya bane yanzu magani ne kenan wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa in imtana hadha al-alim bihi min al-i'lam bi makabi makanihi jaza uqubatuhu bil habs wa ghayrihi hatta yukhbira bihi idan wannan da ya san wurin da mai laifin nan yake ya ki ya bayyana inda mai laifin yake to ya halatta a horar da shi a kama shi a kulle shi koya mishi wani horo har sai ya bada labari inda za a ga wancan mutumin li'annahum tana'a min haqqin wajaba alaihi la tadkhuluhu an-niyaba domin ya ki bada wani haƙƙi wanda yake wajibi akan shi kuma wanda babu damar wakilci inda akwai wakilci sai ya iya wakilta wani me yasa babu wakilci saboda babu wanda ya san wurin da wancan yake ciki wa uqiba kama ta kaddama sai ai mishi horo kamar yadda bayani ya gabata a baya wala tajuzu uqubatuhu ala zalika illa idza urifa annahu alimun bi wannan duk horon da aka ce za a yi ma wanda ya koye wani ko wanda ya koye dukiyar da wasu suka sata za a yi mishi ne kawai idan an tabbatar yana da masaniya ne yana boyewa mu kiyaye wannan mujarradin zargi kawai bai halasta a ci mutuncin shi ko a mishi horo irin yadda yan sanda suke idan wani ya laifi ko su kama babu shi ta bata san inda yake ba rabanta da ganin shi ta mamanta to wannan bai halasta ba wannan zalunci ne a dan sai a dauko ka'ida Allah ta ziru wa ziratun wuzira ukhra kamar yadda zai gaya mana wannan sai wanda aka tabbatar cewa lalle kayan suna hannun shi dama shi ke siya a wurin su ko shine mai ajiye musu ko kuma ake da wani bayani na intelligence cewa sun kawo mishi wannan kayan shine kawai ya zama ya halasta a hukunta shi wa hadha muttaridun fi ma yatawallahu alwulatu walqudatu wa ghayruhum wannan ka'ida ce gama gari shine muttarid akan duk wani hukunci da shugabanci wanda shugabanni da alƙalai da sauran jami'an tsaro suke kula da shi fi kulli man imtana'a min wajibin min qawlin aw fi'lin ga duk wanda ya kiba da wani haƙƙi na wajibi magana ce ko aiki ana buƙatar wani bayani a wurinsa ya ki bayarwa ana buƙatar wasu kaya a wurin shi ya ki fito da su to za a yi mishi horo za a iya kama shi za a iya kulle shi walaysa hadha bi muqalabati ar-rajuli bi haqqin wajaba ala ghairi idan aka mishi haka idan aka kama wanda ya san inda barayi suke aka kulle shi to kar a ce an zalunce shi an nemi ya bada haƙƙin da ba a kan shi yake ba wala uqubata ala khiyanati ghairi kuma ba za a ce an mishi uquba akan laifin wani ba hatta yadkhula fi qawlihi ballantana ma a ce ai ya shiga karkashin faɗin Allah wala taziru waziratun wazira ukhra kan wani ya sauri ya ja wannan aya ya ce ai laifin wani rai bai shafan wani ko irin faɗin Allah wa Allah ya lil insani illa ma sa'a duk waɗannan ayoyi haka suke amma shi yanzu ana mushi hukuma ne akan laifin shi nashi shine laifin hana doka ce aiki akan waɗancan yace wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin faɗin manzon Allah da yake cewa alayhi salatu wasalam ala la yajni jarin illa ala nafsi ku saurara ku ji babu wanda zai ɗauko wani laifi idan ya ɗauko wani laifi to laifin yana kan shi ne wannan yana cikin khutbatu alwada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da yake cikin riwaya Ahmad da Tirmidhi da Imamu An-Nasa'i da Ibn Majah da isnadi tabbatacce a cikin khutba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikin hajjin bankwana yace jama'a ku saurara la yajni jarin illa ala nafsi babu wanda zai wani laifi illa laifin ya zama a kan shi kawai ya tsaya horon da za a yi zunubin da ya ɗauka a kan shi ne kawai kai ya shafi wani wa inna ma zaka mislu an yutlaba bimarin kad wajaba ala ghairi wancan ana magana ne akan a nemi wata dukiya a hannun wani wanda ba shi ne take a kan shi ba wa huwa laisa wakilan wala baminan kuma shi ba wakili mai dukiyar nan bane ko ba mai jibinta shi bane idan wani ya ci bashi ana bin shi bashi ba a zuwa ce tunda kai wani shi ne ko karin shi ko abokin harkar shi ko shagon ku daya ko tare kuke aiki a ce a kama ka biya ba za a yi haka ba sai in ana da bayani akan cewa kai ne garanto din shi shine bamin ko kuma kai ne wakilinsa kai ke kula da rumfar shi ta kasuwa kai kake tara kuɗaɗe amma kawai dan ana ganin ku tare wani ya ci bashi zai yiwa zuwa ce a kama ka dan ana ganin ku tare wani ya je ya yi wani laifi zai yiwa a ce a zuwa kama ka sai in an san kana tarayya akan wani laifin kana da hannu a ciki au yu'aqabu bi jarirati qaribihi aw jari sannan ba a yi wa mutum hukunci da laifin da wani na kusa da shi yayi da ko ya ko wa ko kani ko uba au jari ko kuma laifin da makwabcin kai in yan sanda suka bi neman wani mai laifi ba daidai bane su kama baban shi ko maman shi ko su kama wan shi ko abokan shi ko duk ya angon abu duk wanda ya auka mishi a ce a kama shi duk wannan ba daidai bane ba daidai bane tunda dai ba su da hannu a ciki min gairi an yakuna huwa qad aznaba matikar dai shi din wannan da aka kama ba laifi yayi ba la bi tarki wajibin sai in yayi laifi ta hanyar barin wani wajibi wala fi'il muharramin ko ya aikata wani abu na haramun fa hadha alladhi la yahillu to wannan shine wanda bai halatta ba alal misali a ce wani laifi ne mai laifi ne aka zo kama shi ya rinto da gudu ka rike wa yan sanda shi kawai sai ka ga shi dan gonku ne kawai sai ka saka kace hiran da gudu to suna zuwa sai su ram da kai saboda yanzu ka aikata laifi laifin kai ka ba mai laifi dama ya gudu ko ka ja musu gursu do hawancin ya nisa ko za su iya kama ka ko a dokar Najeriya haka yake dan ka zama ka taimaka wajen gudar da wani mai laifi to kai laifi amma haka nan kawai dan kuna da wata dangantaka da shi ta jini ko ta kasuwanci ko ta abokantaka ko makwabtaka ko wani abu makamancin haka bai yiwa a ce a kama ka zai zama an tauye haƙƙinka na yancin bil'adama fa amma hadha fa inna ma yu'aqabu ala dhanbi nafsi shi wannan da ake magana wanda ya ba barayi mafaka to ukuba da za a yi mishi ukuba ce akan laifin da ya shi karan kansa wa huwa me laifin nashi an ya kuna kad alima makanan zalimi kasancewa ya san wurin da wani azzalimi ya buya allazi yutlabu huduruhu azzalimin da ake nema a kawo shi gaban hukuma listifa'il haqq dan a cire haƙƙin mutane a kansa aw ya alama ko kuma ya zama ya san makanal malin ladhi kad ta'allaka bihi huququl mustahiqina ya san da aka boye wata dukiya wadda ke da alaka da wasu wanda suke da haƙƙi a dukiyar fayamtani'u min al-i'anati wan nusrati al-wajibati alayhi amma da haka ya ki taimako ya ki bayyana abin da zai fito da wannan bayani fili wanda wannan abu ne wajibi a kansa bil kitabi wa sunnati wal ijma' qur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar da wannan wa ta'awunu al birr wa taqwa da ire-iren su imma muhaba ya ki bayyana wancan mai laifin ne ko nan da yana kaunar shi uwa ce tana son ɗanta yayi laifi ta boye shi kowa ko kani ko aboki ko shugaban wata kungiya ta yan tauri suka boye ogansu wa hamiyatan ko tsabaragen kabilanci lidhalika zalim saboda suna da kauna da suke wa wannan azalimin kama qad yaf'alu ahlul ma'asiya ba'dhum li ba'd kamar da kasan masu sabo suna wa junansu duk sanda wani laifi yana shiga angon su ya boye shi yana shiga cikin yan uwan shi yan tauri ko yan wiwi sai a neme shi a rasa ba haka bane kowa suna da wannan san zuciyar boye nasu wa imma mu'ada wa bughdan lil mazlumi ko kuma ya zama abin da ya hana shi haka saboda tsaba kiyayya da kuma jin haushin wanda aka cuta wanda aka cutan shine ba a so da haka ba za a ba da dama har a kama wanda ya cuce shi din ba kama wa qad qala Allah ta'ala alhalin Allah shi ko cewa yi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin kar ku bari wato gaba shana'an ana kanta shana'an ana kuma kanta shina'an da kasara akan shi shine gaba albughd to kar ku bari tajjaku yajrimannakum tajjaku ala Allah ta'dilu ku kin adalci jarama shine wala yahlim wala yahmilannakum kenan kar tajjaku zuwa ga ku kin adalci fi'il mai ta da zuwa ga mafulai Allah ya ce idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi ya fi kusa da tsoron Allah littaqwa tsoron Allah ko littaqwa guje ma shiga wuta in ba ku adalci ba wannan ya kasa ne a fatu makka kamar da aka ba da amul fati a lokacin da sahabbai suke ta tunanin cewa idan sun shiga makka to za su su ma za su kace kace da gawakin kafirai yadda suka yi musu ga mun zo da ƙarfi yanzu za mu yi ramuwar gayya fiye da ma gayya da sai aka sauka da wannan aya cewa kada gaba da kuke da kafirai ta ja ku zuwa ga rashin yi musu adalci kaga musulunci kenan ya kai matuƙa wajen bayyana fuskar da ya kamata a rayu da kowa shi sa malamai suka ce wannan yana nuna zuwa ga idan kai shaida ko ka yanke hukunci akan wani abokin gaba ka shaida da hukuncin yayi in dai ba ya bayyana cewa kai zalunci ba domin shari'a ta yi umarni da kamai adalci ne ba ce ba za ka yi mashi hukunci ba kuma wannan ya nuna zuwa ga hatta kafirai an hana a zalunce su zalunci wani abu ne da Allah kamar yadda ya fara cikin hadisul qudsi ya haramta wa kanshi kuma ya sanya shi a tsakanin mutane zama muharram shi Allah yana da damar da zai yi abin da ya ga dama fa'alul lima yurid la yusalu amma yaf'alu amma ya sa wasu ka'idoji ya ce to ga akan abin da zai gudana kuma baya fita daga wannan ka'idojin daga cikin abu da Allah ya fi tsana shine zalunci ya daga cikin zunubai waɗanda tun a duniya Allah baya bari sai ya rama ma bayan shi duk wanda ya zalunci bayan Allah ya kuntata musu ko ya ci amanarsu ko ya sa su cikin wani halin haƙulayi tun a nan duniya Allah subhanahu ta'ala yake fitan musu da haƙoƙinsa Allah baya bari Allah ya tsare mu kaga wannan aya tana umarni da ayi ayi takawa sannan kuma kada ayi zalunci to wani sai ya zama saboda yana jin haushin wani ba zai yi mishi adalci ba a wajen magana ko a wajen hukunci to ba daidai bane wannan wa in ma i'radan an al-qiyam lillahi ko kuma abin da zai hana mutum ya bayyana masu laifin nan saboda kau da kai yin wasa da aikin Allah baya so ya aikin da zai taimaki addinin Allah wal qiyam bil qist bai damu da sai ya tsayi akan adalci ba allazi aujabahu Allah ta'ala wanda Allah ya wajabta ai adalci akan komai aujubunan ko kuma tsabar tsoro ne yana tsoron idan ya faɗi inda suke za su zo daga baya su da shi wa fashilan da kuma failure rashin rashin tsari wa khizlanan lidini da kuma taɗewa ga addininka kama ya fa'aluhu tarikuna li nasri dinillahi wa rasuli wa kitabi kama yadda masu wasa da taimakon Allah masu yin sassauci masu kin taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masu kin taimakawa littafin Allah haka suke zama tababbu matsorata marasa arziki alladhina idza qila lahum munfiru fi sabilillahi saqalu ila al-ard wanda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum munfiru fi sabilillahi ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Allah ya ce ya ku mumilai me yasa idan aka ce muku ku ku tafi aka kira ku zuwa ga jihadi sai ku zama kuna jin nauyin jiki kun manne wa kasa ba ku santa shi Allah ya ce shin kun yarda da rayuwar duniya ne ta fi muku lahira to ku sani wannan rayuwar duniya daɗin duniyar nan ɗan kaɗan ne in an kwatanta shi da lahira duka daɗin za ka ji a duniya gabaki ɗaya ka ji shi kamurin shi ne ka ji na shekara goma duka rayuwa gabaki ɗaya ka ji daɗi kenan iyakar daɗi zai wuce ka ji na shekara goma ba saboda za ka taso baka san ma mai daɗin ba kuka wahala wannan ya cije ka ka ciji wancan haka za ka girma hala sai ka shekara ashirin da biyar ko talatin za ka fara tunanin ma ina za ka samu abin da za ka yi haka za ka fara gwagwarmaya ka faɗi ka tashi ka yi nan ka yi can watakila shekara talatin da bakwai ko da takwas ko ashirin da bakwai ka yi aure kana yin auren nan kuma yara suka fara tasowa za ka fara shan wahalar su ka fara nan nan da can da can da su kana ta wahala watakila kafin ka ce fa za ka mora ɗin in ma ka mora sai in yaran nan hala sun girma sun zama wani abu kai kuma hala lokacin ma ka tsufa ba ka da lafiya sai zama ma a asibiti za ka mori kuɗin ba zaka babu wani daɗi da zaka ji a duniya wanda zaka ce daɗi ne wai zallan daɗi babu shi in ka kana ganin ka talaka ne baka da shi kana jin kunci kana jin wahala kana nema baka samu wannan ita ce matsalar ka ko to su kuma masu kuɗi kuɗin shine matsalar su abin da kake ta gaina sannan kana ta sha'awa kana ya laita na misla ma uce qarun innahu la zuhadul adim wanda ya same su kuma tunanin ma da za a yi maintaining status kuɗin shi na kuɗi ma ya shi yadda za a yi kai ya talauce kada ya karye kada dala ta zo ta rushe mishi da kuɗin shi a cikin wani investment kada wannan banki ya karye kan su yi gwanjon wata kaddara da ya ba su a matsayin collateral haka kullum wannan bala'i wannan ne fitina shi zaka sai ga wani sai ya sati da zuna ya ci abinci bil ɗaya lafiya bai samu lokacin da ci ba yana da kuɗin kuma an yi abincin a gida da safe an buga waya ya fita bai dawo ba sai dare yana kan hanya ya kai nan ya kawo da ka bai daɗin da ji ba daɗin da ji matan ma da 'ya'yan ya gama tara musu dukiyar ma ya kasa ma sauraron su ya saurare su ma su gaisa da shi ma yake ne wani zaka babu wani daɗi a duniya wanda za a ce wai daɗi ne tsabaragen daɗi khalis babu shi sai dai daɗi ta kuɗa da wahala to amma tunda Allah ya samu mutane san ɗabi'a da komai ko da a tunaninka ne kake ganin da daɗi zaka je ka yi wani abin ma wahala ne amma tunaninka ya fasara maka cewa daɗi ne mafiya abin da muke sunan shi kenan mafiya abin da muke sunan shi wahala amma muna ganin daɗi ne irin yadda muke bauta mai yanzu sutura da wayoyi da gidaje da mata wahala ne kawai a ciki amma mu ne muke gana ai daɗi ne misali in ka ce kullun kana cikin harkar ɗinka kaya kullun sabon kaya za ku fara rigima da teloli za ka fara rigima da watakila bashi zai nemi danne ka tunanin ma wani kaya za ka saka ma shi ka wata rana duk da kayan ka suka wuce kwaya biyar decision ɗin ma wace hula ta dace da kayan wanda ma ya ishe ka aiki wallahi ya ishe ka aiki musamman kana ɗalibin ilimi a ce kayan ka wajen dozin biyu ka zama ɗalibin kayan kenan wanda ba ɗalibin ilimi bane ko mun gane ɗalibin kayan ne kai ba ɗalibin ilimi bane kai rigar ka kwaya ɗaya ta ishe ka ta zuwa juma'a ɗaya ta zuwa gona ɗaya ta zuwa exercise shi kenan uku sun ishe ka sai kayan bacci sauran kuɗin ka kai kauna ba arziki da su Allah shi kyauta amma yanzu yadda ake yayin riguna nan na mutane za su da wannan eh masu sayarwa mana suka na wasu gaskiya ma Allah kashe mana kasuwa Allah shi kyauta ka je ka ta cin bashi kana sayan kaya rasa yadda za ka yi da su Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa ala kulli taqdirin fa hadha darbu yastahiqu al-uqubata bi ittifaqi ulama yace to kuma dai yayi ne irin wannan da zai boye wasu masu laifi to ya cancanci a horar da shi bisa ittifaqin malamai wa man lam yasluk hadha as-sabila attala al-hududa duk shugaban da bai bi wannan tafarkin ba tafarkin horar da waɗanda suke tare suke tare masu laifi su ɓoye su duk wanda bai shiga haka ba to zai lalatar da hukunce hukunce wa bayya al-huquqa zai wulakanta haƙoƙin mutane wa akala al-qawiyyu da'ifa za a wayi gari masu karfi na cinye marasa karfi kamar yadda ake zaba yanzu duk laifin da mutum ya a Najeriya nan komin girman laifin zai iya zai iya free ya kisan kai ya ci amanar ƙasa ya ci dukiyar ƙasa ne ko menene akwai yadda za a fita da shi za a samu lauyoyi a samu likitoci a samu alƙalai a sai da za a ce bai da lafiya bai da hankali a cikin mayayayi duk za a lalubo wasu dabaru kawai sai ka ga ku da aka ce haƙƙin ku ko aka kashe muku dan uwa sai dai shi na yawa kawai sai dai ku Allah isa sai dai Allah hira guda nawa aka yi ba za su ku ba shi yasa sai aka ci gaba da zubar da jinin mutane aka ci gaba da cin amanar al'umma cin dukiyar ƙasa da sauransu saboda waɗanda suka yi laifin za su yi su kai labari ko kuma ko da an zo an same shi abin nan mudan an same shi guilty a charge sai an ke mashi wani hukunci wanda ya fi kama da drama sai a ce to gidan yari shekara biyu ko tara rabin miliyan shi kuma ya saci biliyan uku in ma miliyan goma suke so ba zai ba su ba sauran ya ci gaba da wadakai shi ba ka kira na hukuncin ba shikenan sai dai a Allah ita to da haka kuma dole wani gobe ya kare mutum ne ya je ya yi kashe wani wanda yake bai mai komai ba rai mai yancin rayuwa sai a je a yi ta shari'a a yi ta shari'a bayan wata shida sai a ce an ba da belin shi ko an ba da belin ta daga nan a ce an je an yi gwaji ai yana da psychiatric problem gaskiya ne ƙarya ne wallahu alam shikenan sai a sake shi ko a ce an ba shi wato trial a je a kulle shi amma a gidan mahaukata bayan lokaci da tsare sai a je a sake shi sai tafi wani gari ya je zaman shi haka ake yi ba shi sa sai aka wayi gari haƙoƙin mutane sun lalace ga baki daya wa huwa yushbihu man indahu malu zalimi al-maqil wannan ya kama da mutumin da a hannun shi akwai dukiyar wani azzalimi mai taurin bashi min ainin audainin dukiya wadda ga ta karara cash audainin ko kuma bashi da yake binka wani ne an san shi azzalimi macuci yana taurin bashi kai kuma akwai kuɗinka a wajen shi amin akwai kuɗin shi a wajenka kuɗin nan cash ne ko kuma ana bin ka bashi suna kan zimmarka wa qarimta na amin taslimihi li hakimin adilin yufi bi idainahu sai wanda ke bin wannan mai taurin bashin ya kai ƙara gun alkali alkali ya samu labarin wannan mai taurin bashin yana da kuɗi ajiyayyu a gun wani abokin shi ko matan shi ko wan shi ko baban shi sai ya kira ka ce to ka kawo dukiyar da wane ya ajiye a gunka a biya haƙƙin mutane sai ka ce ba zan bayar ba to ga gari zai kyale ka ba zai kyale ka ba aw yu'addi minhu an-nafaqa al-wajiba alayhi li alihi aw li aqaribihi aw malikihi aw baha'imihi to kuma ya zama baba shi ake bin sa ba ya baka ajiyar dukiya yanzu kuma ga iyalan shi ko ƴaƴan shi ko iyayen shi ko makusantan shi ko bayin shi ko dabbobin shi suna bukata abinci ka kawo a ci da su sai kaki sai zai su gawa alƙali sai zai sai kwaci dukiyar sai ba su mutum ne yana da dukiya a gurinka baya nan ko ya baka ajiya amma kuma ga waɗanda haƙƙin suna kan shi suna da buƙatar dukiyar dan abinci ko sutura ko wurin kwana ko magani ko makamantansu wajibi ne ka kawo ba kawo ba alƙali zai kwata da ƙarfin hukuma ya ba su wa kafiran ma yajibu ala rajuli haqqun bi sababi ghairi dama ana samun wani haƙƙi wajaba a kanka amma sakamakon waninka a كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبي قريبي آه قريبة كما يدي يكي زما زي زما واجبي أكن كتشيد دا وتا إروا كما كسنشيا انتنا دا بكاتا ما يفيا كويا كو كنوا كو ما تأوبا كو makamantansu wanda ba ta da miji ko ba ta da wanda yake wato waliyinta kai da kafi kowa kusanci da ita zai zama wajibi akan kace da ita وكما تجب الدية على عاقلة القاتل كما يد كما دية تكي وجبا أكن dangin wanda ya kisa sune akila idan mutum ya kisa na kuskure wanda za a ba da diya ghairul mughallaza wanda za a biya za a biya a shekara biyar to ba kai kare za ka biya ba yanzu ka kada wanda mota ka kashe shi da kuskure to diya tana kanka ne kai da babanka da wanka da kaninka da kanin babanka duk wanda ke da wani abin da yake a cikin dangi kamar da kare ana biyan ransom ɗin yanzu na yankin nafas ai za ka ji za a haɗa yanki ne a biya ko to hakan kai kisa ya kamata a hada biya ba za a baka bane kai ka ji da azumi su kuma su da kudin ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa wa hadha darbu min at-ta'ziri uqubatun liman ulima anna indahu malan aw nafsan yajibu ihdaru wa huwa la yuhdiru wannan shine nau'in uquba da yake kan mutumin da aka san akwai wata dukiya ko wani mutum da ya ɓoye wanda ana jira ya kawo shi kal quffa'i kamar yan fashi din wasurraki da kuma barayi wa humatuhum wa humatihim da masu kare su aw ulima annahu khabirun bihi wa huwa la yukhbiru bi makani ko kuma aka san yana da labarin inda za a same su amma ya ki bada labarin fa amma in imtana an al ikhbari wal ihbari li alla yata'adda alayhi at-talib aw yadhlimuhu aw yadhlimuhu idan ko ya ki bada labarin ne ko ya ki kawo su saboda yana tsoron kada yan sanda shi ma su hara da shi su cutar da shi in ka je ba da labari sai a kama ka kai ma ko to anan fa huwa muslimin ka kyauta kaka shiga irin wannan rigima wa kathiran ma yashtabihu ahaduhuma bil akhari wannan nabiyun da wancan na farko suna iya takudawa da juna akwai inda in ka je ka kai labari ka taimaki hukuma ne akwai wanda kuma idan ka je ka kai sai ka kwana ciki yanzu ko hatsari ne haka in ka je ka ɗauki mutum victim ka kai shi asibiti in kai wasa sai ka kwana ciki da haka sai ga mutane su tauce victims na accident na motor accident su ki kula su saboda ƙarshe za ka je ne yan sanda su ce kai ka buge shi ko kai kai mishi wrong driving ya hatsari irin wannan to sai ka tantance wanne ne ya kamata wanne ne bai kamata ba amma dai taimako shi yafi wa tastami'u shubhatu shubhatun wa shahwa don dama aka samu shubha da wani sha'awar rayuwa sukan hada a wuri guda wal wajibu tamyizul haqqi min al batil sai ai kokari a tantance gaskiya tukunna daga ƙarya gaskiya daga barna a raba su sannan sai a yaki da gaskiya din wa za ya kau kasiran fi ru'asa'i min ahli al badiyati wal hadira idza tajara bihim mustajirun irin wannan laifin ana samu da dama a wurin shugabanni dagatai da jauro-jauro da masu anguwanni na ƙauyuka wal hadira da ma shugabanni a birane idan tajara bihim mustajirun idan wani ya je ya nemi mafaka a gunsu aw kana bainahuma qaraba aw sadaqa ko wanda suke da kusanci da shi ko amintaka ko zumunta wani ya laifi a birni sai ya gudu ƙauyensu to idan ya je sai su rasa kamata yi su bashi mafaka saboda zumunta ko kamata ya yi su bayyana shi saboda kishin ƙasa sai su zama cikin shubha su rasa me ya kamata su fa innahum yarawna al-hamiyatal jahiliya suna ganin akwai kabilanci na jahiliya wal izza bil ism da kuma zakewa wajen zunubi was sum'a inda al-awbash annahum yansurunahu wa yahmunahu kuma suna so wato ƴan uwansu al-awbash sauran fitsararru su ji labarin cewa eh da gaske ne sun taimakawa wannan gudajje sun bashi mafaka in kana zaliman mubtilan ko da ko azzalimi ne mabarraci alal muhiqqil mazlum wanda yayi zalunci akan wani wanda aka cuce shi la siyama in kana al mazlumu ra'isan yunawi'uhum wa yunawi'unahu so da dama sukan ki bayyana wannan mai laifin idan ya zama shugaban da aka wa laifin abokin hamayyarsu ne na siyasa ko tattali ko makamantansu fairauna anna taslim mustajiri bihim ila man yunawi'uhum zillan wa izzan wa ajazan sai su ga cewa dan uwansu da ya laifin suka zo suka gabatar da shi to kamar sun samu kaskanci ne sun gaza gara duk abin da za a yi wa hadha ala al-itlaq jahiliyatun mahba malam yace wannan magana kai tsaye maguzanci ne tsabara shi zunzurutun shi وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا na daga cikin mafiya dalilan kawo barna a cikin addini da rayuwa mutum ya yi laifi a ɓoye shi kuma a ga cewa ɓoye shi ma jarinta ce bayyana shi lalaci ne ko gazawa ne wana daga cikin abin da ke kawo barna mai yawa a duniya wa qad dhukira annahu innama kana sababu hurubin min min hurubil a'rabi ka harbil basus allati kanat بين بري بكر وتغلب إلا على هذا وقد ذكر أما بعد الأباري أتاريه cewa إنما أنه إنما كان yadda abin yake kadai abin da ya faru sababu hurubi man sababi hurubin min hurubil arab wannan yana daga cikin dalilan yaƙe yaƙe da larabawa suka yi sai buga misali yace ka harbil basus kamar yakin da aka shahara da suna harbul basus التي كانت بين بني بكر وتغلب wanda ya faru tsakanin banu bakr ibn wa'il da taglib ibn wa'il ƴaƴan baffanu ne cousins ne illa nahwi hada irin wannan da ya ja wannan yaki wannan wani yaki da aka yi a jahiliya sharanan yaki duk wanda ya karanta tarihin adab na larabci zai ga labarin akwai kissar cikakkiya a cikin littafin al-kamil na Izzuddin ibn al-Asir da littafin al'agani na abul farji al'asfahani da littafin ikadul farid na ibnu abdi rabbi al'andalusi da littafin tabari na tarihi tarihul umami wal muluk da littafai da dama haka ibnul wardi a tarihinsa zaka ga duk sun kawo wannan labari wani shugumin yaƙi ne ita basus din sunan wata mata ne shuguman mata ce sosai ta jawo al'ummata yaƙi ba ɗan ƙanƙani ba sunanta albasus bintul munqif at-tamimiyya wata mata ce attajira yar kasuwa tana da wata raƙuma tana ji da raƙuma akwai sarkin a su banu abin nan abbakar ibn wa'id shine shine abin nan abin nan kulai kulai ibn rabi'a at-taglibi ko al-bakari kenan kulai ibn rabi'a al-wa'i wani azzalimin sarki ne shi ma mai ji da kanshi amma kuma ya shahara jarinta da kuma ciyar da abinci da haka a garin shi ba a ɗaura tukunya a kowane gida laifi ne a yi abinci a gidanka duka abincin garin daga gidan shi ake dafawa laifi ne ji labarin ko ba ko kai ka ɗora mai tukunya sai dai ka je ka an so a wurin shi saboda ya ci gaba da jarinta da bautar da mutane zaka yana da hima yana da wani kewayayyen waje wanda raƙuman shi kaɗai ke yin kiwo a wajen sai ita wannan shedaniyar take tura raƙuman tana kiwo ya aika an mata kashedi ba ɗaya ba biyu kuma wani abu mamaki shine ita a a kanwar mahaifin matar shi ne yana da mata wata jalila wadda take ɗayan gidan gida ne guda biyu bakariyun da kuma taglibiyun to ya auro wata ƴa suna jarida daga gidan taglib ya kawo gidansa ya aje wannan matar kanwa uban wannan mata tashi haka ya ba su kashe di cewa ya ƙara ganin ya ƙara ganin raƙuman nan sai ya kashe ta ga ko wani kaninta wani ɗan tauri gagarare ana ce mishi jassar bin murra wannan shaidanin shi kuma ya ƙi alƙawarin cewa duk da aka yi ma an ce shi wulaƙanci shi kuma sai ya yi abin da duk duniya sai an ji labarin barna da haka ya faɗa haka ko ya faru wannan sarki mai suna kulai ya zo ya ga ya zo ya ga a raƙuman nan ta basus a a kewayen shi sai ya ɗauki kibiya ya harbe ta a hantsarta ya ji mata rauni a nonanta ya lalata nonanta ta kuma sai ta yi ihu basus ta ce ta kira al'ummarta ta ta yala taglib an cuce ta jassas yana jin yana jin wannan ihun ya mai tambaye ta me faru ta ce ga abin da ya faru sai ya ɗauki mashi ya je tarar da sarkin kawai ya kashe shi ya mamaye shi kawai ya caka mishi bashi a baya ya kashe shi kenan ya taho an gosa kawai ce to ni fa na ɗauko wani babban bala'i yau sai me faru ya ce an kashe raƙuma antina amma ni kuma na kashe wani raƙumi da ya fita wa kashe ya ce wani shi kenan ka mana bala'i aka zo aka yi jana'iza da ba taɓa yin irinta ba kamar da ake bada labarin mata suka fito wanda ma zawatul khidri wanda ba ta fito ba da suka fito suka sa bakaken kaya suka yi wasa da ƙasa suka yi birgima aka yi ita wannan matar jalila suka hana ta yi mijinta suka hana ta yi mishi takaba suka hana ta yi mishi kuka suka ce ta fita saboda ƴan uwanta ne suka kashe shi ce ta fita ban gidan suka jata suka kore ta daga gidan aka zo dattawan kowane bangare suka zo suka taru ya za a yi a zo a sulhunta wannan bala'i ya za a yi ku ba mu jassas mu kashe shi kawai abin da suka ce kenan su yan wannan bangaren jassas shi wannan kisa eh ku ba mu shi mu kashe shi suka ce kai ba zai yi ba innahu lamin lamin ashja'i fityalina jarumi ne mafi jarinta a cikin matasan ba zai mu ba da shi a kashe ba kaga shi ne abin da ake fara da nan suka boye shi sai dai mu za mu ba ku raƙumi ɗari biyar ma an kuna su suka ce ai duka raƙuman da ke yankin najar ba su isa diyar wannan da kuka kashe mana ba ku dai babu wancan kawai mu kashe shi kenan ɗaya da ɗaya suka ce su kuma ba za su bada shi ba wannan shawarwarin da aka yi sai da aka yi wajen wata shida ana tattaunawa majalisar ɗinkin duniya kenan ko ana ana gaito dattawa daga unguwanni da garuruwan larabawa a zo a sulhunta su su murra ya ce wallahi ba zai ba ɗan shi a kashe ba su kuma wannan suka ce sai an ba da shi an kashe shi akwai muhalil ibnu rabi'a wanda yake cewa kawo ibnu kais shi ne babban jarumi shi kuma bangaren banu bakar kuma abokin shi wanda suke shan giya tare hummas ibnu murra wanda sanda aka yi kisan ma an ce suna tare a club shi kuma shine babban jarumi a wancan kuma kowa na auren yan uwa ɗayan sarkan juna ne haka suka ware aka ci gaba da yaki sai da aka shekara arba'in ana wannan yakin a yaki a huta a yaki wannan ya je ɗebo hayan sojoji a zo a kawo farmaki haka suka dinga wannan yakin suka dinga kashe junansu akwai lokacin da aka ce muhalal ibnu rabi'a ya shigo gari mata da yara suka dinga bin shi suna zagin shi suna jifan shi suna mai Allah isa so duk an kashe maza gaba daya shi kuma ya ce ba zai haƙura ba har sai ya iya rufe kabarin yayan shi da aka kashe da kokunan kan mutane kawai ya zama kokon kan mutane kaɗai shi za a dandaka shine yashin da za a rufe kabarin haka in ya kashe mutane da za kawunan ya je ya shanya kawunan idan sun zama kwarangon ya dandaka ya sassara kashin ya zo ya zuba akan kabarin wannan wannan yakin har gab da musulunci ba daina shi ba sai da suka karar da junansu gabaki daya akan kawai da sun haƙura an kashe wancan nan kuma da kashe shi ma kashe shan akai bayan duk an gama wannan bala'i kuma aka kashe shi nan kaga yasa musulunci ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab to kaga irin wannan magudanci shine ya dawo mutane da wata sura ina abin da yan tauridin nan suke yanzu wannan ya saru wannan a nan anguwa sai yan wancan anguwa su zo da gudu su ma su sassara in ya warke su ma su je su saru waɗancan su fasa motoci su fafasa gidajen mutane haka irin wannan magudancin duk sanda za a ce mutum ya yi laifi ba za a hukunta shi ba wasu za su ɓoye shi to za a waye gari mutane su zama haka kamar rayuwa ta jahiliya ta maguzanci shi ne ke buga mana misali a nan wannan dogon tarihi na take ta mana shine kwarai tarihi ne mai tsayi shekaru aka yi ana shi an yi waƙoƙi da yawa da yawa akan shi akwai dirasat akwai littafi ma wanda sunan shi kenan ma harbul basus mujalladi guda haka tarihin yakin ne yaƙi ne wanda kuma wasu da suka yakin sun riski musulunci su da kansu ke ba da labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru akwai wanda aka haife su suna yara har suka tsufa gama yakin ba akwai yar gidan shi bakar din wanda sanda ya rasu an ce shekarar ta kamar tara amma sai da ta tsufa ta ta yin aure ga baki da ta ce sai an gama yakin za ta yi aure sai ta shekara hamsin ba ta yi aure ba kuma har a lokacin karshe ma suka zo suka bata da duka danginta saboda bata gamsu da abin da suka yi ba yanzu shi wannan kawun nata wato shi muhalli ibn rabi'a sau ta dinga cin mutunci shi cewa har yanzu bai dau fansar take so ya dauka ba magudanci kenan zama ba musulunci bane Allah shi kyauta haka kuma sai ma da ya ci gaba cewa waka za sababu dukhul turkil maghul haka nan kuma sanadiyar shigowar turkawa al maghul mongolia su jenkins khan su hulako a tatari wasu azzalimai da aka yi su ma waɗanda na gani da faɗe ne su kuma wannan a cikin musulunci aka yi su mutanen mongolia yanzu ƙasar china kenan waɗansu azzalumai ne tafiyar da aka yi su wanda hidda suka gallabi duniya ga baki ɗaya sun shekara kamar ɗari biyu suna zalunci a duniya allah bai kawo ƙarshen zaluncin su ba sai da suka haɗu da mutanen daulatul mamalik ta ƙasar misra su ne kawai suka ga bayan su amarika to aini jalut al-shahira wanda aka yi ƙasar falastinu to asalin abin da ya jawo har suka samu galaba akan suka shigo ƙasar musulunci kamar da ce idadar islam wastila'uhum ala muluki ma wara annahari wa khurasan suka ci nasara akan sarakunan wara annahari bayan kogi wa khurasan da ƙasar khurasan irin afghanistan kenan yanzu da da da, da iran da makamantansu waɗannan ƙasashen su ne aka fara ci kafin a zo a ci asalin hadiratul islam bagadaza kenan domin magol su ne suka kai dole musulunci ta ƙarshe wadda ta mallaki dukkan duniya ita ce daular ainihin wato a banul abbas a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna baya mun yi wannan karatun shi ma ga koma karan tarihin tabari tabari cewa yake ma da ba dan dai a sajjala abin da tarihi ya faru ya ce abin akwai nauyi ka bada labarin domin shi ga nauyi tarihin ba jiyau ba a zamanin sa abin ya faru irin zalunci da barnar da hula koyi wani shedanin azzalimi ne da an dade ba a ga irin shi ba wanda zubar da jini ba kuma bane a wajen shi haddadu ma ƙarya yake da zubar da jini ne hula ku gashi kafi gashi da ƙarfi gashi bai da imani gashi macuci da haka suka dinga cin ƙasashe tun daga can China har suka iso daular musulunci a Bagadaza a Bagadaza kawai an ba da labarin a wannan shekara sun kashe mutum ya fi miliyan ɗaya domin garin sai dai gagarin zama gaba daya bayan sun gama kisan sun ci garin da yaki su ma sun kasa rayuwa a garin saboda warin gawa da warin jini akwai mutane da suka dinga buya a cikin rijiyoyi da kaburbura ramuka da koguna wasu sun yi wata shida a cikin wannan wuraren sannan daga baya suka fito suka ci gaba da rayuwa wasu sai wasu zautuwa suka yi abin ka ji labarin kamar inda ka san irin adventure din nan na na na na, na Hollywood kamar ba da gaske ba in kana karanta labarin to duk me ya jawo wannan asali abin da ya jawo shine wasu ɗaiɗaiwa da suke yin laifuka sai ƴan uwansu su boye su sun yi ma magol laifi a ce a bada su sai a ki bada su sai magol su shigo sai su jarka ke garin gaba daya kamar da ya faru a Hims da da da da abin nan da abin nan da ɗayan garin na Falastini sunan shi ya bace mu wanda haka suka yi musu suka ce kai a ba su wanda suka yi musu laifi su hukunta su suka yi abin mamaki daga baya waɗannan kafirai suka dawo suka dinga musulunta suka shiga cikin musulunci har su da sarakunan su saboda bayan sun yaɗu a cikin al'ummar musulmai sai suka ga irin alkhairin da musulmai suke da shi suka dinga musulunta amma fa sun sha jini ba ɗan kankani ba kaje karanta ko da littafin tarihul islam na al-imam zahabi tarihin holako gadirin barna da bala'in da holako yi almuhimmu shine asalin abin da ya jawo haka shine rashin bin dokoki da suka shafi wato hukunta wanda ya yi laifi a sa'ad da ya yi laifi da kuma bayar da shi ga hukumar da ta hukunta shi ta hukunta shi in ka ɗauki ko da ƙanƙanin ƙanƙanin misali in ka ɗauka a makarantar islamiyya ce ko firamare ko makamancin haka a ce wasu ɗalibai su yi laifi sai da masa zai musu hukunci sai kai malamin islamiyya tunda akwai budurarka sai ka zo ka nemi ceto ba ka malamin islamiyya suke yi ba ko akwai kanwan budurarka ko kanwan matarka ko dan gidan surukanka ba ka so a ji labarin cewa an horar da su kuma kana nan sai ka zo ka hana a musu hukunci ka zo ka zage fifi ɗin ka watsa su kaga wannan shi zai bude kofar gobe wasu su yi laifin sai a waye gari dokar ba ta da wani amfani kamar yadda galibin dokokin ƙasar nan haka suka zama domin duk wata doka in kai idan ka karya ta to akwai da za a yi ka tafi unpunished ba tare da an yi maka hukunci ba ko ka tafi ba tare da an ce maka ma kan ba matukar kana da kafa kana da ido kana da wanda suka isa su fara ji ita doka in ana so ta yi aiki sai ya zama ana binta sau da kafa kuma duk wanda ya taba ta a taba shi to shine wannan zai bada dama sai kowa ya tsaya matsayinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun karanta a baya game da hukuncin yanke hannun masu sata aka turo Fatima yar sa radiyallahu anha wadda ana ganin saboda kaunar da yake mata duk abin ta nema zai bata baya hana ta abin ta nema ta ta mishi magana yace ke yanzu da ke ake hada baki a canza hukuncin Allah yace wannan shi ya halaka Yahud da Nasara sun kasance idan babba ya sata a cikin sai a kyale shi idan karami ya sata a cikin sai a hukunta shi to duk sanda al'umma suka zama babba ko wanda ake ganin ya isa ko ya san wani wanda ya san wani wanda ya isa in yayi laifi ko mun ji laifin a kyale shi wanda ku bai san kowa ba shikenan sai a hukunta shi da laifin da yayi shikenan ƙasa ta ɗauko hanyar lalacewa al'umma ta ɗauko hanyar samun matsala kenan saboda ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa man azalla nafsahu lillahi ta'ala faqad a'azzaha subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته